أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أطيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا ورابطوا ويا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم
الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والدياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na alhamis daren juma'a tara da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 47 wanda ya dace da 26 da watan biyu watan fabrairu miladiyar haihuwar annabi isa danna na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2026 miladiya ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a kowace rana a wannan kwanakin masu tarin alkhairi da albarka na ramadan wanda wannan shine darasi na tara a jerin darussan tafsirin ramadanan wannan shekara kuma shi yake zaman tuwa darasi na tara a cikin suratun muhammad wanda ajiya a mun kwana a aya ta 23 fadin Allah subhanahu wa ta'ala ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum yau in Allah ya kaddara za mu fassara ayoyi guda hudu insha Allah aya ta 24 da 25 da 26 da 27 wala adadin 28 in Allah ya kaddara muna fata wa Allah subhanahu wataala ya sanya alqur'ani ya zama to hujjatan lana la alaina har ma sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa, Afala ya tadabbaru na Al'ur'ani, am ala qulubin aqfaluha Allah yace afala yatadabbaruna alquran shin ba za su yi tadabburin alqurani ba me zai hana su yi tadabburin alqurani mai girma wato wannan ayar malamai sun tattauna ana magana ne da munafikai ko kuma ana magana ne da mushrikai ko da wa Allah subhanahu wataala yake magana suka ce wannan ayat ta shafi munafukai ne magana Allah yake akan munafukai Allah ya ce afala yatadabbaruna alquran ashe su munafukai ba za su yi tadabburin alqurani ba ta hanyar wa'azuwa da abin da shi alqurani yake karantarwa wanda wannan qur'anin Allah ya sabkarwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi su dinga tafakkuri suna zurfafa tunani a cikin hujojinsa da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman tafsiri suka ce me ake yi da tadabbur ko tadabburul qur'an menene ma'anar tadabburin alqur'ani mai girma da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce afala yatadabbaruna alqur'an ashe ba za su yi tadabburin alqur'ani ba to me ma'anar tadabbur kalmatu tadabbur ay masdar ne na tadabbara ƙa'ida ta malaman larabci idan fi'il zaman to mazidin fita'i wa tad'if ala wadan tafa'ala to masdar kinsa yakunu ala wadan tafa'ula tadabbu tafa'ala tafa'ula kamar ta'allama masdar kinshi ta'alluma to shi at-tadabbur suka ce huwa ta'am huwa ta'ammulu ayatihi wa tafakkuru fi ma'aniha abinda ake da tafakkuri a tadabburin alkur'ani shine zurfafa tunani a cikin ayoyin alkur'ani da kuma tunani game da ma'anonin alkur'ani wa maqasidiha da abinda shi qur'ani ko ayoyin suke bayani suke suke nufa wa awamiriha da kuma umarnin da ke cikin alkur'ani umarnin da ke cikin wayannan ayoyin wa nawahiha da kuma abinda ke da kai cikin nahani بهدف فهم مراد الله جل وعلا da manufar gano fahimtar Allah subhanahu wa ta'ala wal'amalu bi hidayatiha da kuma shirya da shi wannan alƙur'ani to wannan shi ne ma'anar tadabburin alƙur'ani na farin mutum ya zirfafa tunani cikin ayoyin alƙur'ani ya yi tunani game da abin da ma'anonin ayoyin suke karantarwa da kuma umarnin da ke ciki da harin da ke da kwai ciki da kuma a ya zamanto manufar kana yi ne don Allah ba don jayayya ba kana kuma kai aiki da abin da shi ƙur'ani yake karantarwa ba shakka in ji malam suka ce at-tadabbur lil qur'an lahu ahammiyatu wa fawaid shi na da dimbin fa'idoji da kuma muhimmanci a rayuwa abin da sananne cewa alqur'ani mai girma tadabburin sa mutun ya zai fa cikin abin da Allah yake faɗa ko na umarni ko na hari ko na labari mutum ya wa'astu a ciki to ba shakka yana da cikin amfaninsa shine yana tsarkake zuciya taharatul qalbi alqur'ani tadabburin sa yana tsarkake zuciya yana wanke dukkanin zuciya daga rashin lafiya take fama da shi wanda alqur'ani ya tabbatar da wannan a suratul yunus Allah yake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'atukum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين sai ce qul bi fadlillahi بفضل الله wa bi rahmatihi ورحمته وبذلك fabidhalika فبذلك فليفرحوا huwa khairun mimma وخير yajma'un مما يجمعون Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane baki daya qad ja'atukum mau'iza hakikan wani wa'azi ya zo muku daga Allah subhanahu wataala yana cikin sifar alqur'ani jama'a shi alqur'ani mau'izatun ne wa'azi ne shi yasa idan kaga mutum qur'ani bai shiryar da shi ba bai sanya mutum ya karaya ba ya saduda to duk duniya in ba wa'azin Allah ba abin da ke karyar da shi Allah ce min rabbikum shi alqur'anin daga ubangiji yake daga Allah subhanahu wataala yake ba wani wanda ya binci lamarin alqur'ani sannan wa shifaa'un ne lima fi sudur alqur'ani waraka ce yana warkar da zuciya yana warkar da abin da ke cikin zuciya yana maganin girman kai yana maganin hasada yana maganin gilli yana maganin keta yana maganin gaba duk wata rashin lafiya ta zuciya alkur'ani yana magance ta sai Allah ce kuma wahudan shi alkur'ani shiriya ne wa rahma kuma tausayi ne da jinkai ne rahama ne amma lil mu'minina ga masu imani sai Allah ce kul kace da su ya annabin Allah bi fadlillahi bisa baiwar da Allah ya wa bayinsa ta saukar da alkur'ani wa bi rahmatihi da kuma rahamar Allah ta aiko annabi Muhammad to fa bizalika falyafrahu bisa dalilin haka ya kamata mutane su ji dadi su yi farin ciki huwa khairun mimma yajma'un shi yabi alkhairi da duk am suke da suke suke suke tarawa ashe kaga cikin amfanin tadabbur lura cikin ayoyin alkur'ani mutum ya mai da hankali game da wata aya ya hararo ma'anarta to wannan yana wanke zuciya misali da mutum zai doki zai doki irin abin da Allah subhanahu wataala yake bayanin cewa na na azumi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam wannan azumin da Allah ya farlanta wa mutane da mutum zai tadabbur da Allah ce kutiba alaykumus siyam an wajabta muku yin azumi to idan ka ɗauki kai tadabburin ayar to me yasa Allah subhanahu wataala ya wajabta wa mutane azumi kace zaka yi tadabburin ta to sai ka ɗauko fawaid kaga fa'ida na akwai akwai fa'ida diniya akwai fa'ida ijtima'iyya akwai fa'ida jasadiyya sannan kuma akwai fa'ida qalbiyya azumi yana da fa'ida abin da ya shafi ta jiki jikinka yana da fa'ida wa al'umma da kake rayuwa yana da fa'ida wa karan wa zuciyarka sannan kuma yana da fa'ida wa lahiyar cikinka gaba daya kaga ta'ammuli ke sa mutun ya fahimci wannan abun yana da cikin abin nan muhimmancin ta'ammuli ko kuma tadabburin alqur'ani shine yana ƙara imani tadabburin alqur'ani mutun ya tsaya ya sa hankali da lura a cikin alqur'ani mai girma wallahi yana ƙara imani Allah yake cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون sai yace alladhina الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ulaika humul mu'minun أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة من ربهم لهم مغفرة من lahum darajatun 'inda rabbihim درجات عند ربهم wa ومغفرة ورزق كريم ورزق كريم Allah ya ce innamal mu'minuna sani dai su masu imani da ake cewa masu imani na gaske su ne wa'inda idza zukira Allah idan aka ambaci Allah subhanahu wata'ala wajilat qulubuhum zukatas suna karya zuciya tana karkarwa tana jin tsoron Allah subhanahu wata'ala wa idza tuliyat alaihim ayatuhu kuma idan aka ƙara karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imanan wannan karatun sai ya ƙara musu imani ashe tadabburin alqur'ani yana ƙara imani sai Allah ce kai wa ala rabbihim yatawakkaluna sun dogara da Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa ga sifa su allazina yuqimuna as-salata sune masu tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma cikin abin da musu Allah muka dandan musu na rayuwa suna ciyarwa sai ce ulaika lahum ulaika humul mu'minuna haqqan wannan sune masu imani ta gasken gaske lahum darajatuhum darajatun 'inda rabbihim suna da darajoji wata irin lada a wajen ubangijinsu wa maghfiratun da kuma ta irin gafara da Allah ya tanada musu sai ce wa rizqul karim da kuma arziki mai girma shine aljanna Allah ya samu dace malai suka ce wannan ayar ta lanfal tana tabbatar da cewa tadabburin alqur'ani yana ƙara imani shi yasa idan cikin abun da ke daga imanin mutum yasa imanin mutum ya karu ya hauhawa shine karatun alqur'ani mai girma idan mutum imaninsa ya rage malam kasan al'imanu ya zidu wa yankus a akida mu imani yana karuwa yana rabuwa ya zidu bil a'amali saliha ko bil ta'a yana karuwa da bin Allah wa yankus bil ma'asi yana rabuwa da sabon Allah to idan mutum imaninsa ya rabu ta hanyar saba ma Allah subhanahu wataala in yana son ya ƙara hauhawa ya sama shi ne karanta alƙur'ani mai girma da ma daga cikin fawaid na tadabbukin alƙur'ani in ji malamai shi a tadabbur yana ƙara ilimi yana da wuya kaga mutum yana tadabburin alkur'ani mai girma baka same shi mai karatu bane duk mutum mai karatun alkur'ani wanda ke tadabburi to yana ƙara ilimi iliminsa ƙaruwa yake yi misali mu dauki abdullahi dan dan mas'ab abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yarda ko dan abbas ne idan daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam abdullahi dan abbas tarjaman alqur'an ya tarjaman alqur'ani Umar ɗin Khattab Allah ya ƙara masa yarda lokacin da yake khalifa ya ɗauko sa ya kasa cikin mutane su kusa da shi to akwai yaro ne ƙarami ƙwarai sai ake ganin kamar bai kyauta ba ya za a yi ga manya-manyan sahabbai ya ɗauko yaro ƙarami ya kawo gabansa kuma duk abin da za a zai faru sai ya yana tambayarsa shawara yana cikin mutane suke shawara yake shawara da su to sai ce ni na san abin da kusa game da wannan yaron sai ce bari na tambaye ku idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwabika karantarwa su kai shuru kowa ne bani ai albarkacin bakin sa sai Umar dan Khattab ya tabi Abdullahi dan Abbas ya ce me kake gani game da wannan miye ka hango miye fahimtar ka game da wannan ayar ya ce wannan ayar abinda na fahimta a kai shi ne cewa tana karantar da mu lokacin da manzan Allah zai bar duniya ya kusa to kuma idan lokacin mutuwarsa ya kusa al'umma za ta shiga cikin addini zai samu fatahi zai Allah zai taimake shi da buɗi shi ne fatahu makka to kuma in haka ta faru abin da ya kamata manzon Allah ya maida ma hankali shine istighfari yace ina rantsuwa da Allah ni ma abin da na fahimta da shi kiran a cikin wannan a cikin wannan surar kaga shi ake cewa tadabburi kenan ko ya hararo abin da ake nihi to Allah subhanahu wataala ya ƙara mana ilimi tadabburin alqur'ani yana ƙara ilimi ƙware da gaske shi yasa malumai masu tadabburi ko masu masu bibiyar alqur'ani to za ka same su da wasu experience da wasu hikima wanda ba kowa bake da ita ba kowa bake da ita yanzu misalin da za ka daki suratul namal da Allah ya kawo ka tsaya akan kissar annabi Sulaiman da al-hudhud da nana Balqis malam akwai darasi a cikin ta sama darasi 36 wannan kissar kadai darussan da ke da kai cikin da su suka yi ta'ammulinta sai suka hararo darussa a cikin fadar Allah da yake cewa mali la'aral hudhud أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا aula ya'tiyanni bi sultanin mubin aula azbahannahu aula ya'tiyanni bi sultanin mubin suka ce wannan wannan ayar tana tana karantar da mu sifa na na jagora yadda ya kamata jagora ya zama su kaba tana karantar da mu shugabanci ne wannan ayar ta kadai ya ya kamata shugaba ya mu'amalanci al'ummarsa ko kuma ita ita kadai wannan ayar ya za a yi idan mutum ya yi laifi a cikin al'ummarka kai mu'amalance sa ya rangwanta a wani laifi ne ya kamata a rangwanta wa mutum wani laifi ne ya kamata a mutum hukunci wani laifi ne ya kamata kuma a sa mutum ya biya tara duk wannan ayat tana karantar da wannan karatun kaga ashe sai da tadabburi in ana tadabburi ilimi yana karuwa abu na ƙarshe in ji malamai suka ce tadabburi yana yana wanke kinkashiwar zuciya yana cikin abin da zuciya idan ta idan ta lalace ko Allah ya tsare mu da lalacewar zuciya to idan zuciyar mutum ta lalace kekashewa take yi sai zamanto wani abu na gaskiya mutum bai ma rabar inda ake faɗar gaskiya bulanta na yi jiya sai mutum yi dinga ƙauracewa duk inda ake wa'azi duk inda ake wani faɗa aikin Allah ba da shi ba to an samu matsala ta kekashewa zuciya wanda daga cikin abin da ke hauda shi akwai rashin karanta alkur'ani mai girma shi yasa wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ina fama da matsala ta kekashewa zuciya zuciyata ba ta ɗaukar wa'azi ba na jin gaskiya ba na aiki da gaskiyar ya annabin Allah ya zan a yi in gyara wannan matsalar annabin Allah yake cewa idan kana son zuciyarka ta gyaru idan kana son zuciyarka ta gyaru to ka dinga ciyar da abinci kana shafa kanin marayu e ka dinga ciyar da abinci kana shafar da kanun marayu mana ka dinga ihsani zuwa ga bayin Allah marayu to daga cikin abin da ke maganin zuciya akwai tadabburin alqur'ani mai girma duk abin da kake fama da shi sai ga ashe akwai kakanka da ubanka cikin qur'ani kuma su zamanto labari ana ana ambatarwa to kuma kai baka gagari Allah subhanahu wata'ala ba to me hukunci tadabburin alqur'ani suka ce ba shakka da Allah ya ce afala yatadabbaruna alqur'ani to wannan magana ce Allah yake akan wujubi Allah ya wajabta wa bayinsa tadabburin alqur'ani mutane su dinga zurfafa tunani cikin ayoyin alqur'ani mai girma sannan kuma Allah ya zargi munafikai akan kauda kai gaba da tadabburin alqur'ani mai girma a cikin alqur'ani a gurare da dama Allah yana zargin munafikai akan rashin tadabburi a cikin suratul nisa lati afala yatadabbaruna alquran walau kana min ghairi indillahi lawajdu fihi ikhtilafan katira me yasa ba za su yi tadabburi ba su dinga hararo ma'anonin alqurani da ce alqur'anin daga wani ne wanda ba Allah ba to da sa mutun kada walwala eh da qur'anin ba daga Allah bane ko to wallahi za a samu tinka da walwala a cikin sa to amma da yake shi Allah subhanahu wataala shine gagar misali goni karshe a cikin halitta a cikin suratul sad Allah yake cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi alqur'ani ne wanda yake mai albarka kitabun anzalnahu wani irin littafi ne musu Allah muka sabkar maka da shi mubarakun mai tarin alkhairi da albarka wannan sifa ta alqur'ani shi alqur'ani akwai albarka tare da shi shi yasa idan kana son rayuka ta yi albarka ko to ya zama to kana karanta alkur'ani wallahi alazim ba yadda za a yi mutum ya dinga karanta alkur'ani kuma Allah ya kaskanta shi a duniya bai yiwa ana samun albarka dalilin alkur'ani shi yasa Allah ya daga darajar wasu al'umma da wannan alkur'ani mai girma kuma da sai tabbata na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce liyadabbaru ayatihi ba fa don a haddace ba a dinga gasa a musabaka a ce na fi wani sauti a dawo ana wani bai ai wani bai da sifat wani bai da kaza ba fa shine makasudin saukar da qur'anin ba in ka san sifat ka san wace ce gaba daya sai da to baka aiki da shi wanda bai iya karanta sa ba sai ya tsaye da gaba ya tsaye da maka gaban Allah subhanahu wataala shi Allah yana dubin zukata ne ba sauti ba Allah yake dubawa sai Allah ce liyadabbaru ayati da su dinga tadabburin ayoyin Qur'ani suna hararo ma'anar Al-Qur'ani mai girma wale tadhakkara ulul albab kuma su hankali lafiye su dinga wa'azuwa da shi ashe shi Qur'ani wa'azi yake mutane haka mu'minun Allah ce afalam yadabbaru alqawl am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum alawwalin wai yanzu ba za su yi tadabburin zancen nan ba ba za su tsaya su bai da hankali ba kai da jin an fara da irin su alif lam mim irin su kaf aya ayin suwadi irin su suwadi irin su kaf duk irin fahimtar ka da karatun ka wallahi sai ka bar wannan ayoyin akwai abun da duk yadda ka zo ka je madina ka dawo ka koma madina ka dawo wallahi sai ka bar sa bai fassarwa gare ka billahi alazim akwai ba yadda za a yi ka gano abin da Allah yake yi saboda Allah shi ne ya fi kowa ya tsara zance ko kun bai ci karatun to shi alqur'ani mai girma akwai ana buƙatar tadabburin sa wani abu ba ka karanta yanzu kai ka dibi hame da Allah ya tsara ta ga dadin karantawa ga dadin fada ga dadin rubutu kuma amma wajen ma'ana sai dai ka bar Allah da al'amarinsa kawai duk abin ka yanzu swad harafi ɗaya ce swade harafi ce duk da ana zauwa da ana a larabci harafi ɗaya yana zauwa da ma'ana eh harafi ɗaya yana yana zauwa da ma'ana ana iya samun harafi da ma'ana misalin idan ka dauke fi'ili wa'a fi'ili wa'a da wawun da ainihin da da alifin maksura ƙarshe alawar ne fa'ala mudari ugu ya'i filo amurke shi kawai ya'i ce ainihin ce da kasara shi kenan kawai shi da filo amurinsa kaga da ma'ana yake to amma kuma ga harafi ɗaya a ƙur'ani swade bai fa fasarwa gare ka to sai ka tsaya ka aji hankali sai ka yi tadabbarin ita wannan swadinkin da Allah ya faɗa ai ba a banza ba Allah ya faɗe ta wannan qaf da Allah ya faɗa ba a banza ba Allah ya faɗe ta to kuma dan Allah ya nuna cewa duk karatunka duk iliminka abinda aka baka na karatu kadan ne wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ilimin da Allah ya baka dan kadan ne to daga gashi abubuwan ba za ka ba za ka iya abun nan ba ka san yanzu a yaran a yaran mu yana da wuya a ce ga wani abu da mutum bai san shi ba ko na wani ɗan cana ake ce wani ɗan cana ne wai ya je makaranta ya koyi hausa sai ya zo ƙasar hausawa ana fira da shi normal ya ce shi ya karanci hausa ta karatu ba wani lafazi a hausa ya ce wanda bai san shi ba aka ce masa a'a duba ne ya ce duk wani lafazi da ka sani na hausa ya karance sa ta bai ba matsala bari a maka gwaji sai aka ce mai ha to bai gane abin da ke ni ba sai ce babu wannan kalma cikin hausa sai ka ce to bari a gwada maka akwai ta sha kira karamin yaro ce mai ha sai gude baki ce koma makaranta koma makaranta ya koma makaranta to kaga alqur'ani Allah ce yadabbaru afalan yadabbaru alqawl am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum alawwalin ko abin da ya zama su bai zo bai zo ka uwayensu na farin bane al'imam al'urtabi alaihi rahmatullahi ta'ala a daidai wannan ayar yake cewa da Allah ya ce afala ya tadabbaru na al'ur'an ya ce ba shakka dallat hadihil aya ala wujubi tadabbur fil qur'an li yu'rafu ma'anahu wannan ayar ta tabbatar da tana nuni akan wajibi ne mutum ya dinga tadabburi ba fa a zo a ta karatu ba a zo a ta karatu ake so a ana son a dinga hararo ma'ana kai ne kana karantar da yara to ka dinga za su dinga hararo in ka karanta aya ka fassara musu to za su yi istinbati kowa a nashi kwalwa me ya fahimta cikin wannan ayar saboda kwakwalwar wani da wani ba dai bace sai ka sai dalibin kai fahimci kai abinda baka fahimce shi ba eh al-imam ibn atiya al-andalusi yake cewa yace wa hadha amrun bin nadri wal istidlal wannan fa umarni ne akan a dinga duba cikin alkur'ani a dinga sa tunani da kaifin hankali al-imam shaukani yace dallat hadhihi al-aya ala wujubi tadabbur al-qur'an li yu'raf ma'anahu yace wannan ayar afala tadabbaruna al-qur'an tana karantar da cewa wajibi ne ba mutum ya dinga sa hankali da lura a cikin alkur'ani ba a zo ba a karanta fa a wuce a'a ana son kana karantawa kana wa'astuwa kana dokar darasi kana ƙara imani yana ƙara tsimaka kana ƙara jin gane girman Allah subhanahu wataala yanzu misali mutum da ke faɗin Allah wasu sama'a banaina ha bi aidin wa inna la musi'un wannan kada ka je kai tafkir ta da dare wasu sama'a banaina ha bi aidin Allah ce sama kuma musu Allah mu ne muka halice ta bi aidin da hannayen sai Allah ce wa inna la muslimu kuma su Allah muke yalwatawa to kaje na baka kaje kai tunanin wannan ayar akwai darussa a cikin ta al-imamu zarkashi ke cewa wa bil jumla a takaice فالقرآن كله لم ينزل لم ينزله الله تعالى إلا ليفهمه إلا ليفهمه ويعلم ويفهم ويعلم ويفهم يتشي القرآن ف ba komai bai sanya Allah ya saukar da shi face sai dan a zauna a dinga a dinga fahimtar ma'anarsa mutum ya kar haddace Qur'ani bai san ma'anarsa ba kamar kamar kamar mutum ne da ya tara kudi sai ya haukace mutum ne sai ya tara kudi ko kuma a ce mutum ne ya karatun boko sai da kai matsayin dokta ya kai dr a fannin da yake karatu kuma sai ya haukaci to ka karatun bai da wani amfani to haka duk wanda bai hada cin ƙur'ani to akwai buƙatar ya tsaya ya koyi ma'ana alƙur'ani mai girma su sahabban annabi suna koyan tilawan ne tare da ma'anar kuma in aka koya sai a zo a aikata to Allah ya taimake mu a kai to jama'a ya ake yin tadabburin alkur'ani me ya ake bukata mutum ya samu kame da ma yadda za ka yi tadabburin alkur'ani masu ka ce abu na fari shi ne mutum ya dinga hararo girman allah cikin abu ka dinga hararo allah da girma yake ka fahimci ma'anar ƙur'ani fahimta ta gaskiya fahimta sahiha ta hanyar karanta maganganun malamai daban-daban tafsirai daban-daban sai mutum ya sanya ya ɗauko wancan tafsirin ka ɗauko wannan tafsirin sai ka haɗa maganganun malamai sai ka cire abin da yake asawabu sannan kuma mutum ya zamanto manufar shi Allah ne kana ka nufi Allah cikin tadabburinka ba don ka yi tadabbur ba ka zo ka kore mutane ka san akwai wanda za shi zai kawai a manufarsa don ya kore ne ce ai wani ma bai gano komi ba yau kowane da irin abin da Allah yake fahimtar da shi na karatu abu na ƙarshe shi ne kuma yawaita maimaita ayar maimaita aya yana sa mutum ya fahimta tadabbur ne mutum ya dinga maimaita ayar ka dinga karanta aya kana maimaita ta annabi sallallahu alaihi wasallam an samu cewa yana yana qiyamul layli da aya guda daya in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wannan ayar manzon Allah tun farkon dare har ƙarshe dare yake karantawa in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul azizul hakim ko in kai musu gafara bayin ka ne Allah to kaga yawan maimaita aya yana sanya mutun ya fa ya fahimci ma'anonin alqur'ani sai kuma rukunnan tadabbur rukunnan tadabbur guda hudu ne da farin alqiratu bitamahul karanta qur'ani a hankali shi idan mutum yana tadabburin ƙurani bai karanta ƙurani da gaggawa bai sauri mutum ya karanta a kana karanta shi a hankali ɗai bayan ɗaya sannan kuma ka dinga tsayawa a kan binciken kalmomi na ƙur'ani kalma kaza tadabbur ina da cikin kalma kaza ta zo a wuri kaza so a wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza a wuri kaza ma'anarta kaza ne a wuri kaza ma'anarta kaza ne a wuri kaza ma'anarta kaza ne to sai ka waye cikin ƙur'ani mai girma kuma ka halartar da zuciya kai zaman to manufar ka Allah cikin al'amarin to kuma duk abin da ka hararo ko to sun ake kafin ka faɗa wasu kai ka zaman to ka aikata Allah ya datar da mu Allah ya ce am ala qulubin aqfaluha shin ko Allah subhanahu wa ta'ala amma ala ƙulubin akfaluha shin ko Allah ya sanya kwado ya liƙe zukatan ne ko Allah subhanahu wa ta'ala ya liƙe zukatan su ba sa fahimtar gaskiya Allah yana tambaya ne me yasa ba za su yi tadabburin alƙur'ani ba ko zukatan nasu an kange su ne wa'azi da alƙur'ani yake yi baya shiga a ciki to kuma daga lokacin da aka samu wa aka waye gari cewa zuciyar mutum ba ta dokar wa'azin alkurani to ya halaka Allah ya tsare mu sai Allah ya ce aya ta gaba innal ladina tadlu ala adbarihim ba'da ma tabayyana lahum al-huda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم Allah ce innal ladina irtaddu ala adbarihim lalle wayanda suka juya baya game da bin shari'a kuma game da yin imani wasu ka ce a innal ladhina irtaddu ala adbarihim ana nihin wai suka kafurce bayan sun musu suka yi ridda kusan ridda musiba ce miyan ridda shine mutun ya bar addinin musulunci wanda wannan ridda tana jayo Allah subhanahu wataala ya lalata aikin dan annabi Adam kuma musulunci ya karanta cewa duk wanda ya rida to hukuncin kisa ne a kansa ubangiji ya fi kowa tausayin bayansa amma sai Allah ya sanya akwai abin da in mutum ya aiwatar to ya cancanta a kashe sa kuma ya halitta a kashe sa to duk abin da zai jayo kisa a musulunci ba karamin al'amari ba ne to Allah ce innal ladina taddu ala adbarihim lalle wani suka juyo baya suka juyo baya akan digadigen su bayan sun yi iman suka suka kafirce aka waye gari sun sun sun sun muna sun munafirci al'umma Allah ya tsare mu da su min ba'di ma tabayyana lahumul huda bayan shari'a ta bayyana gare su bayan shari'a ta bayyana gare su me al-huda anan shine bayan sun fahimci gaskiya sun fahimci musulunci sun fahimci abinda Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzon Allah da shi bayan ni'ima ta addinin musulunci kuma suka kafirta to Allah ya ce ash-shaytanu sawwala lahum ba shakka shedan shine wanda ya kawata musu abinda suka aiwatar na munafici da kafirci shedan ne yake kawata musu munanan ayyuka wato daman akwai alkawali da shirin ya ɗauko wa Allah subhanahu wa ta'ala cewa zai bi duk hanyar da ya kamata ya bi don ya lalata mutane to Allah ce lalle wai suka yi ridda suka bar addinin musulunci suka lalace bayan sun fahimci gaskiya to Allah ya ce ku sani fa ash-shaytanu sawwala lahum shirin ne fa ya ya ya abun nan ya kawata musu ƙarya da kafirci to da mun aikin sa ne ya kawata wa mutum lalan abu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana cewa shi wannan shirkin makiyimu ne inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu Allah ya ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa lalle shaytan makiyi ne gare ku lalle shirin makiyi ne gare ku wanda yake nuna kiyayya a fili ba ba goyi ba kiyayyarsa ta bayyana kararar fili cewa shi baya son ku baya son baban ku sallar sai fattakhidu wa aduwa kuma ku rike sa makiyi shi yasa wanda suke cewa ba shakka mutum na da makiya guda hudu a duniya duk wanda yace yana kinka in dai ba wa'annan mutum hudu bane to aikin banza ne da saura wa'annan mutanen sun fi kowa kinka a rayuwa Allah ya tsare mu da su mutum na fara shi da shidan shidan makiyinka ne sai ta kawata maka abin da yake mummuna don ya lalata maka tunani ya kaka zuwa ga mahalaka Allah ya tsare mu abin da baya da kyawu abin da yake haramun ne ya kawata maka wannan abin don ka je ka afka ma wannan abin abu na biyu rayuwa biye wa rayuwa ma yana kai mutum zuwa ga mahalaka kuma makiyar mutunci rayuwa tana kai mutum zuwa ga mahalaka abu na uku shi ne rashin lafiya rashin lafiya makiyi ne abu na ƙarshe na hudu talauci ko kuma bai za ya talauci makiyin kari talauci zai har sa mutum ya ɗimunce ya gigi cika mutum ga hinan duk ya hirgice allah tsare mu da shi to allah ce a shekwanu sauwala lahu shi ne ya kawata musu abu suke aiwatarwa suke ganin kamar aikin ƙwarai ne wa amla lahum kuma shi ne ya ruɗe su sai ya ruɗar da su to miye ruɗuwa shi ne ya nuna maka cewa abin da kake yi ba illa ba ce kuma in kai ma yi to ƙarshen ba wani abu da zai zo ko kun baita shi ne ruɗe abu ne mai ya kawata maka wannan abin ai abu ne mai kyawu wani ya fi ka kima ya fi ka daraja ya fi kaza shi ma yana aikata fannin kaza sannan kuma babu wanda ke shiga tsakanin bawa da ubangijinsa duk abinda za ka aikata wa Allah gafurur rahim yana gafarta maka da ka je ka aikata kuma akwai lokaci gare ka kana iya tuba mutum ya abu karar ya san cewa zunubi ne sabon Allah ne kuma sai ya shiga amma da zimmami bari ya yi in ya yi daga baya zai tuba to kuma bai tuba sai mutuwa ta zo masa hayar da mutum sai ya sa muka cewa a'a ba ai kai jima kai mutuwa ba yanzu ba ce yanzu ga ka matashi yaro da kai yaro da kai ka bi ka tso da kanka kullun jallabiya da hula ka bi kawun ajin gemi duk ka tsufa ka rage wando ka yi kaza ka yi kaza kawai yanzu kai baka cin goro baka shan taba baka shan limtan baka shan kafe ta yi muni sai ta kawata maka ga 'yan mata nan yanzu kamar kama sha Allah ya kamata a ce kana da kaza kana da kaza sai ta ruɗa da mutum Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu to Allah ya ce wa amla lahum shirin ne yake yake musu yake yaudarar su yake yake yake kawata musu duniyar to duniya kuma ba ta da aminci to daman imla'i na wannan wannan imla'i man suka ce kala biyu ne akwai ruduwa daga shaidan kuma akwai talara daga Allah dukkanin su ibla'i ne shaidan yana rudu da mutum ta hanyar ya kawata masa abu kuma Allah yana daga mutum kafa dan ya masa da wata manufa ta Allah subhanahu wataala Allah yake cewa a suratul nisa game da sha'anin shaidan Allah ya ya'iduhum wa yumannihim shaidan a kullun yana goranta musu yana yana yana sa musu guri a rayuwa ya kamata yanzu a tannashi a shekarunka a ce kana da kaza kana da kaza kayi kaza kayi kaza sai ga ji mutum kawai shi kullu so yake ya samu kaza ya samu kaza ya samu kaza in ka samu kuma ka ce to a ƙara kaza in ka samu ka samu a ƙara kaza kullun guri sai mutum ya manta da neman lahira ƙoƙarin sai tara duniyar nan kawai shi ne ma na ya iduhun yana musu alƙawalin cewa ba ai ba abin da zai faru kawai a more a sha shagari wayumannihi kuma yana sa musu gurace-guracen rayuwa ta ji mutum kawai sa ya ce ko shi kenan kawai so yake dole sai ya gina babban gida da haka mutane sun nan barayu ba bai dogara da abin da Allah ya bashi dole na ga wani ya nima sai na yi ce sai na sai mota kaza sai na auro mata kaza ƙarshe dai sai mutum ya wanye gidan kwaso eh duka gurace-gurace ne wata ba ƙaramin ɗan duniya bai fashe da ba shi yasa ka dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ka wa in ma yin zagan daga na zuhun mina shaitani fasta iz billah ka nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin malamai ya ba daga cikin abin da ake ambata na isra'iliya ta da bai da isnadi amma ana karantarwa a babi na targhibi da kuma tarhibi wani a zamanin bari isra'il ne aka wasu mutane malam wa'inda mutanen suna da ‘yan uwa ne mutum guda uku ne suna da ƙauna mace sai suka shirya tafiya fatauci suka shirya tafiya fatauci sai suka ga yanzu ina za su bar ƙaunarsu mace ba zai ba su tafi da ita su yi bulaguro da mace saboda ba za ta iya dokar wahalhalun hanya ba sai suka wanda fi kowa takawa da imaninta a garin suka zo suka iske su suka hada shi da girman Allah akan ya kula musu da kaunar a ƙarshe can suka ce kansa ya aminta bayan sun tafi Allah ya taimake shi da kamun kai to a ƙarshe sai shi ya bi hanyoyin da ya bi don ya lalata sa hanya ta fara da shi ya fara gito masa cewa sallama akwai lada in ya kama ta abinci ajiwa ke sai ya tafi yasa sai ya tafi sai ta bude ya zo ta doka sai ce a dinka sallama in ya zo sai mata sallama tana ciki sai ta amsa mai sai ya koma daga nan kuma ya sa suna ɗan tafi har ta ɗan fito a ƙarshe har ta kai inda ya sa ya abka mata ta ɗauki ciki ta haihu to yanzu kuma sai shaɗan ya zo masa a tunani idan ‘yan wasu suka dawo suka tambaye ta to idan ta samu jariri kaga sunanka zai bace sannan kuma ka ci amana da ka miye mafita shi ne kashe yaron kawai sai ya zo da ya zo kawai ta hanyar kisa ya kashe yaron to ai kuma za ta ba da labari cewa ga abin da ya faru da kai tsakaninka da ita kuma har ka kashe mata ɗa me ya kamata ya shi ma ita ma ya kashe ta ba da jima ba sai 'yan wasu suka dawo ina wancan Allah ya mata rasuwa to sun kwanta barci kuma sai gogonka sai ya koma can sai ya sa musu ide guda cewa wannan fa kauna su ba fa mutuwa ta ba kashe ta na kai kuma shi malam shi na kashe ta ya suka tashi da wannan tunanin suka tada rikici bincike kai bincike har aka gano inda gawar take aka kamo su aka kasa gaban gaban alƙali to hukunci shi ne duk annan nafsa bin nafs in mutum ya kashe za a kashe sa to sai mutumin ya ƙara zo masa shi shi ɗan cewa duk abin da ya yi tun daga farko har ƙarshe har yanzu duk shi ya sanya shi ne masa plan akwai hanyar da zai bi don ya kubutar da shi daga wannan hanyar to wace hanya ce shi ne ya masa sujuda ya bauta masa an ɗaure sa sai ce a ta wace hanya ya ce sun kuyar da kansa da niyyar ibada gare sa shi kuma zai ba sa agaji zai taimake sa kuma sai ya yi kuma aka kashe sai ce ya kare da shi to a shaitanu sauwala lahum duk mai sabon Allah a duniya da'awa ce da karantar shi da yake dokawa sai na ganin kawai ai ba wani abu ne yanzu ba wani mashayin giya da yake shan giya da zai ce maka giya abun kirkici ba wani mazinaci da zai ce maka zina abun kware ce ba wani barawo da zai zai ce maka sata abun kirkici ba wani madan kudi da ce maka damfara abun abun kirkice ita za ka gani abin ba kyau sai in an taba ka Allah ya rufa mun asiri Allah ya ce wa amla lahum a suratul isra Allah ke cewa wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal aulad wa idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytan illa ghurura duk abin da yake mutane guri to da dayyani bai tabbatuwa to kuma imla'in Allah shi kuma ta lalace in gaji Allah ya danganta kalmar imla'i gare sa to ta lalace Allah ke mutane Allah ce sanastadrijuhum min hazu la ya'lam sai wa umli lahum inna kaydi matin kaga wa umli lahum daga amla ne nan umli mabani ne liman lam yuzkar fa'iluhu wal fa'ilu huwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce ina musu dan jinkiri ne makirji na ko damkata Allah ce bi karfi ce Allah ya tsare mu da damkar Allah a ali imran Allah yake cewa wala tahsabanna alladhina wala tahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khayran li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum adhabun muhin kada kafare su yi tsammanin cewa muna jinkirta musu ne saboda wani alkhairi tsammanin alkhairi ko su a Allah ce muna jinkirta musu ne saboda su ƙara zunubi don mu ji dadin su azaba to Allah ya tsare mu da azabar Allah Allah yake cewa الشيطان سول لهم واملى لهم lalle suka juya baya game da bin Allah subhanahu wataala bayan sun gane gaskiya dalilin yin haka Allah ce shedan ne ya kawata musu ƙaryar da kabannar suka je suka aikata kuma yake watan yake yake huda da su da wannan abu Allah ya tsare sai Allah ya ce zalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum fi ba'd الأمر والله يعلم إسرارهم الله يتي ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا دليل فاروار wannan abun dalilin faruwar wannan abun na ci gaba a cikin munafurci da kuma kafirci suke yi to dalilin abun da ya jawo wannan annahum qalu lil ladina karihu ma anzalallah su sun cewa wa'inda suka kyamaci abinda Allah ya saukar su wayo su kyamaci abinda Allah ya saukar wasu suka ce su ne munafikai wasu suka ce su ne watan yahudawa sha'anin jihadi da Allah yake bayani munafikai su suka ja baya akan jihadi to su wa'inda mutanen munafikan sun cewa ɗan uwansu yahudawa da duk wanda ke akan aqidarsu saboda sun kyamaci abinda Allah ya saukar suka ce ma nazalallahu alaihim alqur'ani abinda Allah ya saukar sun kyamaci alqur'ani ba su imani da shi ba suka ce sanuti'ukum fi ba'd al-amr mu dinga muku da'a cikin wasu al'amurra mu dinga muku da'a cikin wasu al'amurra na rayuwa wani al'amurra ne suka ce ai mu dinga muku da'a ne cikin irin shirka da wasu abubuwa suka ce a'a ba komai ba za mu bi ku watan tsakanin munafukai da da yahudawa su akwai alaka hukun baita tsakanin munafukai da yahudawa akwai alaka saboda nan Allah ya tabbatar da alaka su su su shiga cikin musulunci ne suna kawo munafukai a kafin yahudawa labarin musulmai to kuma idan suka bi su ɗari saman ɗari to za a gano munafukai ne ba za a dinga yi da su ba to gwara su koye wasu al'amuran su dinga tafiya shi sa munafiki wuyar al'amari ke nesa munafiki wuyar al'amari ke nesa Allah ya tsare mu da munafici Allah ya tsare mu da munafici to Allah ce dalilin abin da ya same su na shirin ya kawata musu al'amurra da munafiki da sauransu shi ne sun ce wa ‘yan uwansu yahudawa wasu yin kamaci abin da Allah ya saukar sanutse ukun fi ba'adin amur za mu kuɗa a cikin wasu shashin al'amurra ba komai ba ne za mu ɗoka wannan kuma tun munafikcin da hannayensu za a samu tun musulmi amma yana kyamar musulunci da yan wasa musulmai ko kwaita ba shugaba ne da cikin shugabin ne ko kuma Allah ya ba mutum wani matsayi a cikin al'umma sai yahudawa su haɗa kai da shi wajen a cikin musulmai shi yanzu abin haushi abin takaici irin abin da ake bi yahudawa ma kircinsu da suke kullata da shugabin ne wasu daga cikin shugabin ne na alalata al'ummar musulmai misalin kamar afirka a kullum tunanin yahudawa shi da mutanen afirka sun yawa daga cikin afirka kuma akwai nijar cewa yawan ku ya kai kamar ana yawan akwai yawan aihuwa kamar muna yawaita aihuwa wanda su a lissahin turawa cewa duk mace afirka za ta iya aihuwar ɗa guda bakwai a takaice to wannan aihuwar ɗa bakwai kin to kamar yana sa al'umma ta yawaita kuma in kuka yawa to akwai matsala wai in muka yi yawa akwai matsala saboda na harko daiwa mai ci da kawo na saboda saboda dai masakai muke za a samu matsala ta rashin ta abinci za a samu matsala ta kiyon lafiya matsala ta education matsala ta wurin zama kai yanzu da Allah daji da ke da kwaita wannan da shi a wuraren da aka aune bai cikin garin nan sai a shekarar 30 ba ko surin ba ka gari su wallahi sai a shekarar talatin ba ka gare su ba yanzu in kano ko awon in aka ce maka ga irin awon da aka yi shekara 20 baya wala sai abin ya baka mamaki to suka ce ya kamata a rage aihuwa daga cikin makircin aka ta su ilga su kirkiro proje-proje su shiga kauye a nuna wa mata muhimmancin sa tazarar iyali aka kewaya ƙauyukan nan kuma tare da wasu munafukan musulmai fa malam ta duk da cewa fa sun san illar shan wannan maganin ba wani likita a duniya wanda bai san illar shan wannan maganin ba wallahi amma da mulk da musulman mu ake shiga a daji a ƙauyuka a rabawa kuma ka dibi ka gane cewa harkar nan akwai renin hankali cikin sa duk abin da ake da kai cutar wato kyauta ake bada shi a ƙasar nan duk wani magani wanda ya zama to na sarbe ne da shirme to kyauta garaci ake bayarwa maganin duka hada ciki yanzu a kyauta ake bayarwa kai fa an yi lokacin da wallahi al'adun har cikin ekulkin ne ana raba maganin duka ciki har alakwal tambaya kuce kan awa yara aure suna karatun boko to kuma sai aka kai musu maganin har duka hana da ciki to juke ne da wannan abu yanzu kaje an yi lokacin da ban sani ba a yanzu amma an yi lokacin da a jami'on ƙasar nan jami'a duk jami'a ana kai maganin doka hada doka ciki kuma ana bai wa mata abin yin test da ba su ta gara suna ciki kuwa ciki cikin kyauta kyauta ake rabawa malam kuma wannan ba ba gwamnati ba ce ke kawo wa a'a yahudawa ne ke ake haɗa kai da munafukan musulmai don a sutawa al'umma aka bi wannan hanyar aka gade duk da hanyar su dai Allah ya ƙi wannan abun aka dawo kuma aka ce matan ba su yi aihuwa da kawunansu ba haka bane ana kai mace minti sha biyar ba a haƙura yanzu da ba sai ka ga mace har ɗan har ɗan wanda ake da kai shekara ɗaya ya yi shekara ɗaya a cikin ciki akwai ba haka bane to amma yanzu sai ka ji an ce kawai ba ta aiwa da kanta kamar dai abin wahayi aka yi musu kawai a fasge maka mace da ta yi ɗaya biyu da sai a ce to shi kina a juye ma aiwa duka wata farfagandi ne ya za a yi a rage haihuwa cikin al'umma to wannan kuma makirci ne na musulmai tare da yahuda gurabun musulmai lalatuta da yahudawa to Allah ke cewa suka ce sanufikum fi ba'd al-amr amma fa ba kun bai ake dawo a fitar da shi fili a akwai abin da boye shi ake yi boyewa ake yi to su suka ce za mu kula cikin wasu al'amurra wasu kuma in muka za muka bi za a ce to mu ma dai mun lalace kafirin ne sai Allah ce wallahu ya'lamu israruhum Allah ya san duk amsa ka boye duk abin da ake boyewa a duniya wallahi Allah ya sani shi sai an kare gaba sai an kare makirci an tai an kulle kulle duk abin da za a yi kuma sai Allah ya zo ya tarwatsa wannan abin sai Allah duk abin da za a tsara kasan nan bai tasiri in dai har za a taɓa musulunci wallahi bai kai labari ba za a kai labari ba sai Allah ya ci aya ta gaba fa kaifa idza tawaffatuhum al-malaa'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum dhalika bi annahum ittaba'u ma asqata Allah wa karihu ridwana Allah ce fa kaifa idza tawaffatuhum al-malaa'ika ya halin su wa'annan munafukan zai kasance a lokacin da mala'iku suka zo karɓar rayuwarsu ya al'amari su zai kasance Allah yana tambaya masu munafukci sun a kulla baki hada baki da ku a cuce in ku musulmai to Allah ya ce ya halin su zai kasance lokacin da mala'iku suka zo karɓar rayuwarsu yadribuna wujuhahum suna jibgar huskokinsu wa adibaruhum kuma suna suna suna bugun bayansu Allah ce gaya min ya al'amarin halin su zai kasance kai kasan duk mutum da mala'ika ya mara a bar zancen mala'ika ko aljani ya mare ka kasan kamar balanta na mala'ika kai ba aljani ba a samu wani ƙazo jikakke zamnan ne ya kai maka biyar mala'ika san kamar balanta na aljani ko mala'ika Allah ya ce mala'ika ne ba Allah ce walau tara idh yatawaffal ladina kafaru al malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum ina ma a ce kana ganin lokacin da kafirai ma Allah ya aiko mala'iku zarar rayuwarsu Allah ce ba fa haka ake zarar rayuwa ba a'a suna jibga musu kashi suna bugun fuskokin su da kuma bayan su to sai Allah yake cewa zalika dalilin wannan bugun da mala'iku suke wasu kafiran lokacin suke karbar rayuwarsu بأنهم اتبعوا ما أسخط الله su sun bi abinda Allah subhanahu sun bi abinda ya bata wa Allah da rai sun bi abinda Allah yake hushi da shi sannan kuma wa karihu ridwanahu sun kyamaci watan yin abinda Allah subhanahu wataala ya kaunata na imani da za'a suna sun yi abinda Allah ya so yake hushi da shi abinda in aka yi Allah yana hushi ashe sifa ce da cikin sifofin Allah yi hushi Allah yana yin hushi kuma Allah yana farin ciki Allah yana yin dariya kamar da suka tabbatar sai Allah ke cewa to kuma fa ahbata sai Allah subhanahu wataala ya lalata aikin su ashe duk wanda ya aikata abinda Allah ya jayo hushin Allah idan mutum ya aikin da yake jayo hushin Allah a rayuwa yake kuma yin imani da da'a wa Allah to Allah yana lalata aikin shi Allah ya tsare mu muna ya kamata mu fana ko abinda fara ya zama to gaskiya Allah ya ba mu ladasa kurakurai Allah subhanahu ta'ala ya gafarta muna muna tawassuli da wannan karatun bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna dan dukkanin ka dukkanin mu nan bayu ne ga Allah muna da bukatu zuwa ga Allah Allah ka kake biyan bukata Allah ka biya muna Allah ka sanya mu wanye lafiya Allah ka karba muna azumin mu na Ramadana Allah wannan ka saka mu kare mu da ita Allah ka sanya alkhairi da albarka a rayuwar mu wa bi hadal qadar kifaya wa sallallahu wa sallim وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته